العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ashirin da bakwai ga watan rabi'ul awwal shekara ta 1441 wanda ya dace da 24 ga watan nuwamba shekara ta 2019 a lissafin turawa kafin mu ci gaba da karatu a jiya kun ji an sanar cewa akwai wani bawan Allah da aka kama shi a unguwarsu aka ce suka tafi da shi aka ce sai an ba da naira miliyan biyar a sake shi aka roƙi ku yi addu'a so an allah ya karɓi addu'ar da aka yi ya kamata mu yi muku bishara allah ya bayyana wannan mutumi kuma allah ya kubuto da shi ba tare da an ba da ko naira ɗaya ba abin da ya faru yana da kyau mu yi bayani wa mutane don kowa zai iya samunsa abin da ya faru ya dawo da daddare daga wajen aiki kamar zai shiga gida sai ce bari ya koma ya dan siyo yana so ya sai lemo ko lemo irin da ayaba din nan komawansu kenan kawai sai haɗu da mutane su su uku a mota kawai sai suka fito suka ce assalamu alaikum sai ce wa alaikum salam ɗaya sai miƙo masa hannu irin assalamu alaikum alaikum salam yana cafke hannunsa sai buge kafafuwansa kurin sai irin make kafafuwansa ya fadi kawai sai suka fito suka danne shi suka sa shi a mota suka sa masa bindiga suka ɗauki tsamma suka ɗaure fuskarsa a lokacin a cikin unguwarsu kusa da gidansa ka duba fadan Allah kamar kai ne fa kawai ka ga wasu mutane su assalamu alaikum su miƙo hannu za ku gaisa kaga ai baka ki ba ashe barayi ne suka yi ta gudu da mota da shi suka shiga daji can hanyar wudil suka yi da shi da suka je sun shigar da shi daji sun yi fakin sai suka karɓi wayarsa sai suka duba last call ɗinsa mutum na ƙarshe da ya kira ka san mai wannan wayan a ce to mun kama shi ku kawo mana naira miliyan biyar ko mu harbe shi yanzu yanzu sai kashe waya bari ka ga aikin addu'a malam bari ka ji amfanin addu'a da ya kashe wayar sai mayar wa mai wayar wayarsa mutumin to sai suka koma gefe sai suke jayayya a tsakaninsu sai wani ya ce don me za ka buga waya tun yanzu ai sai ya kwana ya yi ne ai ya za ka zo shi kuma ya ce ya bara a yi waya ba kawai suka kama jayayya a tsakaninsu me yasa za a buga waya tun yanzu a nemi kuɗi ai bari ake sai an galabaita ai an neme shi an rasa lokacin da suke wannan jayayyan shi kuma wannan bawan Allah sai ce a to ni kan me yasa ba zan yi amfani da wannan damar ni kuma na gudu ba saboda suna can gefe suna yi kurin sai sadab sadab sai danna da gudu kawai shiga daji yayi shahada yayi ta gudu a cikin itatuwa to da daddare ne ba su da cocin da za su haska shi kawai sai jin harbi yake papas papas papas papas kan mai uwa da wabi yana gudu yana addu'a gudu yake gudu yake gudu yake gudu yake bai san inda yake tafiya ba yana shiga cikin daji yana da gudu can kawai sai Allah madaukakin sarki wato kai kawai sai ga Allah ya kawo shi bakin kwalta sai ce to alhamdulillah sai ya daɗa ganin wani sai ce malam lafiya kuwa ai sai ya daɗa ƙara gudu ya ce ko watakila mutanen ne ya yi ya yi ta gudu can daga baya da ya ce kai ya ga dai ba kamar dai ba irin mutanen ba ne sai ya dawo sai ce don allah malam ka taimake ni wasu mutane ne suka kama ni ce a nan ya ce wallahi kamo ne suka yi daga kano nan ɗin ina ne sai ce ai nan kana kusa da wudil ne ai kana kusa da wajen yanzu ya za ka taimaka mu wallahi bawan Allah nan shi kuma na Allah a cikin wannan dare fa wajen karfe sha biyun dare ko ɗaya ya ce to jirani ya je ya ɗauko motarsa ya sa shi a mota ya tuƙo shi tun daga dajin sai da ya kawo shi mariri ya ce to kaga dare ne ni ma ba zan shiga cikin gari ba zan sauke ka anan daga nan kuma ka san yadda za ka karisa sai ce ba komai na gode tun da ka kawo mariri ai ko da kafa za ni gida ai ya ajiye shi a wannan daren ba kowa illallah cikin hikimar Allah sai yi tunani ce to bari ya laluma mun ko wayarsa tana nan ashe Allah ya toshe basirarsu da suka yi wayan sun damai da wayarsa wurin ya sa hannu ya ɗauko wayarsa kawai sai ya kira yayansa cikin dare sai yayansa ya ga waya ciwa ne kana ina ina gida to ka zo ka ɗauke ni gani ina mari Allah ya kubuto ni shine yanzu aka ɗauko shi aka kawo shi yana gida yan uwansa suka ce a zo a muku bayani suna godiya akan addu'ar da kai musu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ka kiyaye mu to wannan shine akram kallahu cewa wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja idan Allah ya tashi taimakonka zai taimake ka ta inda baka tsammani ka duba hikimar sai Allah ya jefa musu rikici a tsakaninsu yace mutane kammalallu mutane kammalallu a ido kana zaune mutum ko kana tafiya wani ya ce malam ji mana ina da magana kuma abun rainin hankalin aka makalla a cikin unguwa a cikin gari suka buge shi suka fitar da bindiga suka sanya shi a mota kullum suka daure mai fuska so ba ka da wata hanya ta kubuta sai dai Allah ya kare ka kuma wani abun bakin cikin wallahi za a yanka maka tsiyar wani yana kallo sai dai ƙara gaba a nan fa gaban masallacin na wani uwa ke ya ce ya yi fakin motar mun sallar asar da shi ne ko magarba ne ya yi fakin motarsa sabuwa ana kwanda sabuwa parasol ana ya ce bari ya zo ya sallah a masallaci ya ce wallahi malam na idar da sallah ina tsallaka titi zan ɗauki motata a nan fagin din drum drum ɗin nan kurin yana zuwa yana samu kulli zai buɗe mota kai sai wasu mutane suka zo a gindin masallaci nan ba shi kawo mu kulli ya ce kamar ya kawai sai suka zara mai bindiga ga yan alidai sau suna wucewa ya ce ga wani mutum sai da ma waiwaya ma ya ga bindigar ya ga komai ya ce na ga in ban ba su makullin ba har bayan zasu ya ce a gabana ga motar su ɗaya a baya ga wannan ya zo ya fitar da bindiga ce ba da bindiga ba da makulli ko mu harbe ka yanzu yanzu suna jayayya a gindin motarsa ba shi bai samu tunani ya yi ihu ba a yana tunanin iya ihu za su harbe shi kuma ina gaya ma in suka fitar bindigan da sun yi harbe ɗaya tas tas kowa ma guri zai bayar gudu za a yi kuma za su iya kashe shi a wurin wallahi a nan gindin masallacin nan nan ya ɗauki makulle ba su ya dawo ya ce a taimaka mai da addu'a abin bayi da kyau wani ɗan uwa shi ma da aka kama shi aka yi mai kidnapping ɗin ya ce a nan ɗorayi daidai gadan nan sabuwar gadan nan da aka yi ɗorayi da za ta yi hanyar madobi hanyar ina ɗin nan ya ce a nan gurin masu sai da yalo da ɗata da la'asar ya ce malam ne fakin zan sai wa yara na yalo da ɗata a fili mutane suka zo suka tsare ni suka ce sai dai in fita in zo sun kama ni ya ce wala mutane suna kallo ina jayayya da su haka suka ɗauke ni suka kama ni suka ce ofis za su kai na ɗauka ma'aikata ne suka tafi da shi bai tarar da kansa ba sai a dajin niger aka yi kuskure ya tafi da atm cards ɗinsa da waya suka je da shi bankuna duk inda yake da kuɗi sai da ya zare kuɗaɗen nan suka shiga waya aka yi ta transfer ɗin kuɗin suka yashe shi tas sannan kuma suka ce ya buga waya a kawo naira miliyan ashirin a kasuwa shine nake gaya muku ɗin da aka zo aka yi bincike daga baya sai suka sake dawowa suna masa waya cewa za fa su dawo sun ji daɗin abin da sai za su dawo shine nake gaya muku shekaran jiya da aka zo ya bi wayar sai ya tarar da ɗaya ne daga cikin yaransa a kasuwa yaransa na shagonsa da shi aka haɗa wannan abu sai a buga waya a ce ya kawo kuɗi in ba ka ba za su dawo saboda ya gigita ya yi shahada ya ce bari ya je ya bincika wayan nan sai ga yaron kasuwarsa ne ya haɗa baki da mutanen nan za a cutar da shi cin amana da rashin gaskiya to kana tafiya kawai ne yanzu sai dai Allah ya kare ka kawai rashin gaskiyar mu ta jawo mana muna cikin bala'i da musiba ba abin da zaka ce sai dai in zaka fita gida kai addu'a bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah shikenan Allah ya mana afuwa so muna muku godiya akan addu'o'in da kuka yi shi kuma Allah ya kare shi mu ma Allah ya kare mu gaba daya ya Allah ba mu da ƙarfi ba mu da dabara ba mu da wayo ya ubangiji sai abin da kai mana muna neman yinka muna neman taimakonka Allah gane da mu na'am malam bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وعلى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال المؤلف رحمه الله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبد الله النافي عن ابن عمر رضي الله عنهما أتاه رجلان في فتنة ابن الزبير إن الناس قد سنوا وأنت ابن عمر وصاحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فما يمنعك أن تخرج فقال يمنعني أن الله حرم دم أخي فقال ألم يقل الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة قال قاتلنا حتى لم تكن فتنة وكان الدين لله وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله وزاد وزاد عثمان بن صالح عن ابن عن ابن وهب قال أخبرني فلان وحيوة بن شريح عن عن عن بكر بن عمرو عن بكر بن عمرو بن عمرو المؤثري عن بخير بن عبد الرحمن عبد الله قال حدثنا عن نافع أن رجلا أن رجلا أتى ابن عمر فقال يا أبا عبد الرحمن ما حملك على أن أن أن تفج عاما وتأتمر عاما وتترك الجهاد في سبيل الله عز وجل وقد علمت ما رغب الله فيه قال يا ابن أخي بني الإسلام على خمس إيمان بالله ورسوله وصلوات الخمس وصيام رمضان وأداء الزكاة وحج البيت قال يا أبا عبد الرحمن ألا تسمع ما ذكر الله في كتابه وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة قال فعلنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان الإسلام قليلا وكان الرجل يفتن في دينه إما قتل إما قتل إما قتل قتلوه وإما يؤذب وإما يؤذبنه حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة قال فما فما قولك في علي وعثمان قال أما عثمان فكأن الله عفى عنه واما انتم فكرهتم ان يعفو عنه واما علي فابن فابن عم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وقتله واشار بيده فقال هذا بيته حيث حيث ترون
wannan hadisin yana bayani ne akan kamar da nafi ya ruwaito daga abdullahi dan umar wasu mutane ne guda biyu suka zo wajen abdullahi bin umar al'ala ibn arar da kuma hubab ko kuma nafi'u ibn al'azraq kamar yadda na yi muku bayani jiya a lokacin da ake fitinar abdullahi bin zubairu shi da hajjaj ibn yusuf a shekara ta saba'in da uku a makka na yi bayani jiya sai suka ce wa abdullahi dan umar innan nasa kad sunniyawo lalle fa mutane sun san'anta saɓani abinda ake nufi a inna nasa sana'u ma tara min al-ikhtilaf ya kai abdullahi bin umar ka lura fa ka sa ido mutane fa sun kawo sabani a cikin al'ummar musulmi a wata riwayar ta kushmaihani inna allaha inna nasa qad dayya'u qad dayya'u wa anta ibn umar kai ne fa abdullahi dan umar sahibun nabi sallallahu alaihi wasallam sahabin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma yamna'uka an takhruja mutane ana fitina me yasa ba za ka fita ba za ka zauna a gida a lokacin ana cikin fitina ana cikin rigima sai suka zo suke cewa abdullahi dan uwar kai me yasa ba za ka fita ba yace yamna'uni anna Allah harrama dama akhi abinda ya hana ni na fita na yi wannan fada na yi wannan yaƙi saboda Allah ya haramta na zubar da jinin ɗan uwana musulmi idan na fita zan yi wannan yaƙi in na fita zan yi wannan fadan ɗan uwana zan kashe ko ɗan uwana ya kashe ni so dan me zan fita daga nan malamai suka ce duk rikicin da ake yin sa tsakanin musulmi da musulmi to wanda yake neman zaman lafiya shine ya zauna kare sa hannunsa a ciki kar ka shiga kada ka shiga dan in ka fita ka shiga makamin da zaka daga ka daki wani ko ka sari wani dan uwanka ne musulmi shi yasa Abdullahi dan Umar yace ba zan fita ba faƙala sai suka ce da shi sunan mutane guda biyu alam ya ƙuli lahu ba Allah ya faɗa cikin alƙur'ani wa ƙatiluhu mata la ta kuna fitina ba ba Allah ya ce ku je ku yaƙe su har sai an kori fitina ba ya zama babu fitina tunda yanzu fitina ne kuma Allah ya ce a je a yaƙi sai an dawo da zaman lafiya hatta la ta kuna fitina Abdullahi dan Umar yake cewa na'am قاتلنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لم تكن فتنة eh ai wannan yakin da Allah ya ce ai ai mun yi a zamanin annabi mun yi yaki har sai da ba a samu fitinar ba fitinar kuma ana nufin shirka ne ana nufin shirka ne hatta la takuna fitna hatta la takuna shirk to mun yakin nayi aiki da ayar ba wai ban yi da ita ba muka yi yakin a wancan lokacin wa kana dinu lillah addini ya zama na Allah ne shi kadai wa antum ku kuma ku a yau dinnan ku turiduna an tuqatilu kuna so ne ku zo ku yaƙi dinnan ku yaƙi Abdullahi bin Zubair hatta la hatta takuna fitna dan ku tabbatar da fitina din mu mun yaƙi dan mu kore ta ko kuma yaƙin nan kuna yi ne dan ku tabbatar da fitina wa yakuna dinu li ghairillah dan addini ya zama ba na Allah ba so baran fita ba baran yi ba sun zo masa da niyyar su ziga shi ya fita cikin fitina kuma da yake yana da tsari yana da principles ɗinsa ya ce bai zai yi ba in maganar yaƙi ne ga abin da Allah yake nufi kuma sun yi a zamanin annabi don me yanzu za a zo a sa suna faɗa a tsakaninsu shi abdullahi ibn umar baya da ra'ayin a zo a ɗauki makami a cinkari shugaba a yaƙe shi abdullahi ibn zubair shugaba ne a makka ko ma me ya yi bai kamata a ɗau makami a ce za a yaƙe shi ba yaƙan shugaba fitina ne zai jawo a zubar da jinin mutane da yawa shi yasa manhajin ahlus sunna bai halatta a ɗauki makami ba a rike makami a yaƙi shugaba duk abin da yi saboda yana da soja yana da ɗan sanda yana da kaza kuma duk lalacewarsa akwai waɗanda yake so kuma yana da gwamnati a hannunsa yayin da kuka zuga mutane suka ɗau makami suka ce za su yi faɗa da hukuma ko za su yi faɗa da wani shugabanci har da fidda makami to barnar da za a yi ta isa ba laifi yin shugaba ya laifi abu hanyar da ta dace a shari'a a gaya masa gaskiya amma ba wai a ɗau makami a ce za a yi yaƙi ba wannan ba daidai ba ne ba hawarijanci ne wannan hawarijanci ne wannan yace wa zada Usman bin Salih Usman ibn Salih as-Sahmi mutumin Misra ne ɗaya daga cikin malaman Imam al-Bukhari ruwayar Muhammad bin Bashar ke cewa daga Ibn Wahab shine Abdullah bin Wahab shi ma mutumin Misra ne yace akhbarani fulan wani ya bani labarin shine Abdullah ibn Lahi'a kamar yadda malaman hadisi suka ce da Haiwa ibn Shuraih sun bani labari daga Bakar ibn Amr al-Mu'afiri cewa Bukair ibn Abdullah al-Ashaj ya gaya masa daga Nafi'u Maula ibn Umar wani mutum ne ya zo wajen ibn umar a can an ce mutum biyu nan an ce wani mutum a ta anna rajulan atabna umara ya ce ya kai abu abdurrahman alkunyar abdullahi dan umar ne abu abdurrahman ya ce ma hamalaka kai me ɗauke ka sai ka rinka zuwa kai hajji wannan shekaran wannan shekaran kuma ka je kai umra ka bar jihadi sai aikin hajji kake zuwa ka je hajji ka je umra ka bar wannan yakin da ake yi ai shi ma jihadi ne ai fi sabilillahi azza wa jalla kuma wa qad alimta ma raghaba Allah fihi kuma ka san abinda Allah ya kwadaitar na yin jihadi sai ibnu umar yake cewa na mutumin yabna akhi ya kai dan dan wana buniyal islam ala khamsin ne ai an gina musulunci akan abuwa guda biyar imanun billah wa rasulihi imani da Allah da manzan Allah shine ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sai kuma yin salloli guda biyar rukuni ne na musulunci sai yin azumi na ramadan rukuni ne na musulunci ada'uz zaka bayar da zaka rukuni ne na musulunci wa hajjul baiti da kuma zuwa hajji dakin Allah rukuni ne na musulunci sai shi wannan mutumin sai ya ce ya kai abu abdurrahman ala tasma ma zakara Allah fi kitabi kai baka ji abin da Allah ya faɗa a littafin sa ba wa in ta'ifatani min almu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma ala al-ukhra fa qatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amri Allah wai yanzu anan Abdullahi dan Umar ake wa wa'azi saboda bai zo ya shiga cikin wannan rigimar ba kai baka ji ba Allah ya ce idan aka samu jama'a bangarori guda biyu ce mominai suka yaƙi ɗaya ya zalunci ɗaya to ku yi sulhu tsakaninsu ta hanyar nasiha da kiransu zuwa ga su da su bi hukuncin Allah idan ɗaya ƙungiyar ta yi ta'addanci ma ɗaya shine fa'in bagat ihida kuma alal ukhra albaghiyu at-ta'addi idan ɗaya ta yi ta'addanci akan ɗaya to ku yaƙi wacce ta yi ta'addancin cikin ƙungiyoyi faƙatilu lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah ku yaƙi wanda ta yi ta'addancin hatta tafi'a ai hatta tarji'a har sai in ta dawo zuwa ga wato amrullah da kuma faɗin Allah wa qatiluhum hatta la takuna fitna qala abdullahi dan umar ce fa'alna ala ahdi rasulullah ai mun yi wannan yakin ai a zamanin annabi ai mun yi ai wa kana al-islamu qalilan a lokacin musulunci kadan ne wa kana rajulu yaftinu fi dinihi a lokacin mutum akan fitine shi a cikin addininsa imma qataluhu wa imma yu'adhibuhu ko dai su kashe mutum a wannan lokacin ko kuma su yi mai azaba kamar yadda aka yi wa Bilal ibn Abi Rabah ai mun yi mun san da wannan ai sun gani an kashe wasu sun gani an yi wa wasu azaba hatta kasurar islam haka muka yi ta haƙuri har musulunci ya yawaita falam takun fitna ba a samu fitina ba amma ku yau ku yanzu fitina kuke so abdullahi bin zubair din nan fa jikan sayyidina abubakar ne mahaifiyarsa 'yar gidan sayyidina abubakar ne kuma shi ne gwamna a makka ya za ku zo ku ɗebo makami ku zo ku ce za ku yaƙe shi za ku kashe shi za ku yi kaza za ku yi kaza da yawa daga cikin sahabbai in an samu fitina ba sa shiga mutum ya zauna a gidansa kawai kuma har yanzu in kana so ka hutar da kanka duk lokacin da ka ji ana rudu ana hayaniya za a yi fitina to ta shiga bar wurin ko zuwa aka yi kokarin a jaka sai ka ce a'a kana dai addu'a Allah ya warware kuma koda kana da wani abin da zaka ce kar ka shiga ciki in dai fitina ne ka rike wannan ababi na ka'ida zai taimake ka janye jiki lokacin da ake fitina alheri ne a gare ka ka yi ƙoƙarin ka samar da gyara ko yaya amma ba wai da kai ake damawa ba za ka samu sauƙin rayuwa kuma za ka huta wata fitinar idan ka shige ta ko bayan ka mutu sai ka gada wa 'ya'yanka da jikokinka kuma duk yadda kake gadaran kana da gaskiya wani wallahi ba zai fahimci gaskiyarka ba kana ganin abu ƙarara musamman wannan zamani da rashin gaskiya ya waita abu fa gashi nan fa fari ne sal kawai sai wani ya zo ce ai baki ne ai baki ne kuma baya jin kunya baya tsoron Allah zai ce maka bakin ne a ta rikici kuma wasu su goyi bayan su ce ai baki ne ai wuli kuma so mai zaman lafiya shine ya kokari ya ya zare kansa daga cikin duk wani rigima duk wata fitina kar ka jefa hannunka a ciki ka janye ko rikicin da aka yi ta yi tsakanin suna na aisha da su waye-waye da sauransu a wannan lokaci da aka je wakatul jamal da waye akwai sabon da ba su shiga ba suna zaune a gida kagari abin ya shafi mata annabi ita kanta matar manzon Allah din na Aisha da abin ya fari tsafa da ita sai da ta zo wata ran tana kan raƙumin ta fa wani ya je zunguro ta da kan raƙumin ta faɗo fitina shi wanda yayi wannan abin fa ya san fa mata annabi ne ya san fa darajar mata annabi amma wallahi sai da aka zunguro ta ta faɗi a ƙar na Aisha saboda fitina to in fitina ta zo juyawa komun matsayinka da darajarka wallahi sai ta ja ka a ƙasa to maganinta ka ja jiki kamar annoba ne in ta zo kakka shiga Allah sa yan uwa su fahimci wannan karatu ji tsoron fitina in ta zo ita fitina Allah ya ce ba wanda suka yi zalunci kaɗai take shafa ba kowa yake shafa kowa kuma duk wanda ya ga wani yana kokarin kulla wata fitina zai tashi hankalin mutane ko yana so yayi wani abu wanda zai kawo rashin zaman lafiya to ya kamata ya taimaka ya bi hanyar da zai ya sanar da waɗanda za su magance wannan fitinar har ya bari abin ya faru barna ta'adi da wani zai je yayi akan wani ko akan wasu to karka bari kuma karka yadda ka goyi baya kar ka saka baki kai ya zama da amincinka ne ko da da tari ne za ka yi ya nuna kayan da kaka yi kuma ko da ya shafi ɗan uwanka don ka san akwai masu taron fitina a ai ɗan uwana ne dole in shiga a ko ɗan uwanka ne ai dole ka ja baya da aje a asarar mutum biyu ai wannan asarar ɗaya yi ka dai ba shi shawara ka bi hanyar za ka iya taimakonsa amma ba wai ka shiga wai ka ce wai ka tare masa kai ma da kai za a yi ba abu ne da ake ta yi wasu wane ake nema a wane bari mu ma mu shiga to in ka zo za ta ritsa da kai kuma za ta yi maka ba daidai ba ya ce fa ma ƙauluka fi ali wa usman ka ji ba wannan mutumin da shi din ne dai da yake so ya zuga abdullahi dan umar ya je shiga cikin yakin da ya ga bare nasara a can ba sai ya ce to kai wai kai me ra'ayinka akan Aliyu da Usman ne wannan mutum ashe ba khawarije ne khawarij sune yan kungiya da suke cikin musulmi suna ganin ya halatta su dau makami su yaki shugaba duk wanda kake ganin zai ziga mutane ya ce a dau makami a je a yaki wani shugaba to ba khawarije ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daman yayi bayani akan su ya ce da na haɗu da su da na kashe su kamar yadda ake kashe adawa da wannan zan musu kisa irin na adawa da samudawa su su khawarija wannan a wannan lokacin suna kuskurantar da sayyidina usman da kuma ali bin abi talib suna zagin su suna sukan su dama shi ba khawarije bai da aiki sai zagin shugaba kula duk wanda ɗabi'arsa fata da fitina akan shugabansa to yana da sifa na khawarijanci su duk inda suke magana suke kawai ya za a samar da revolution ya za a kashewa ne ya za a yi kaza wannan khawarijanci kenan to amma a hankali daga cikinmu musulmi wani yakan fada cikin wannan tsarin ba tare da ya sani ba ta dalilin siyasa wacce take ta gangan sai ya zama kullum baka da aiki sai dai ka kira shugabanka kana tsine masa kana zaginsa kana la'antansa kai dai baka isa ka cire shi daga shugaban ba kuma baka isa ka hana shi abin da zai yi ba kuma kai karan kaɗa miya ne ma banza ne kai shugabannin naka ma basu san da kai ba ka zo kana ta zagin wani kana rage masa zunubi har ka mutu watakila ba za ka taɓa haɗuwa da shi ballanta ka ce ya fi ma laifinsa kawai ya zama shugabanka kuma yan uwanka ne suka zaɓe shi suka ce su kuma suna son sa kai kuma tunda baka yin sa baka da aiki sai ka zaga ko ka ce Allah ya kashe shi ko ka ce ai ya ma mutu ko ka ce ai ai mai kaza kullum baka da aiki sai cin nama sai zagin shugabanka kuma kana faɗin maganan ne don kai batanci ba don a samar da gyara ba akwai wanda kullum shi kuma aikinsa kenan kullum rayuwarsa kenan akwai wanda har kuɗi ake biyan su je su ci mutuncin shugabansu su ci mutuncin shugabansu yanzu wuraren da aka ci gaba wasu ƙasashen wallahi nake gaya muku ko wallahi baka isa ka kira sunan kiran sunansa kawai aka ji sai an kama ka wallahi bari buga muku misali da wasu ƙasashe kawai yanzu kun ga saudiya ba kuna jin saudiya ba wallahi tsautsayi yasa ko a mota aka ji ko hira kuke ko da hausa aka ji kuna cewa salman ko kuna faɗan ɗan gidan salman sai security sun zo sun kama ku ce me faru za ku sha kashi sai kun yi bayanin me yasa ma kuke kiran sunansa ba a yi su fa a wajensu duk wanda ya fito ya fito na fito da shugaba fattawa ce ta malamai kashe shi ake murus so wannan shakiyanci din na aje a kira wani a tsine masa a kira wani a zage shi su ba a yi ina gaya maka wannan ko tafiya ya kama ka ko tsautsayi ka kira sunansa wallahi tallahi ko yan ƙasan sai sun tambaye ka sun ce ya aka yi haka sai an ce wannan fa ba a yarda da shi ba ya zo ya kawo fitina ne saboda su suna ƙoƙarin su kiyaye shugabancin ba wai dan baya musu laifi ba yana musu laifi amma suna ganin su kansu da taba shi zai iya tayar musu da fada da yaƙi a ƙasarsu ba nan ba sudan nan da kake gani allah baka isa ka kira sunan shugabansu ba ga shi dai suna jin zafi suna kaza amma ka zo ka kira shugabansu ka zaga ko kai magana a kansa yanzu za a naɗe ka kuma ko irin su amerika nan da kake gani da wai ka kira shi ka zage shi su ba a yi kwanan nan na yi tafiya mota ta ta dan lalace a hanya wani ƙauye can haka sai ga wani yaro ya taho da lauje a hannunsa miskini fa ya tsaya a bakin titi ya daga hannu ya kira sunan shugaban ƙasa ya ɗura mai ashar ya ce allah ya masa kaza ana tafi ana to kai ya za a yi ɗan adawa ya ɗura ashar yana zagi ya ce allah ya masa kaza allah ya mai kaza miskini talaka gajiyayye saboda ba doka a ƙasa a inda ake ciya maɗin local gama ba kai saka fito ka zage shi ba to amma muna zama ne ƙasa zube yanzu wannan kara zube yanzu wannan tsinuwan idan Allah ya karɓi addu'ar ya tsine masa albarka to ya za a yi gyaru ka ce Allah ya tsine mai albarka ko to Allah ya ce eh na ji na tsine masa albarka ya za ka ji daɗi tunda shugaban ka tsinanne ne eh aikin tsinannu zai maka ka kira wani ka ce Allah ya la'ance shi Allah ya masa kaza ko ka ce Allah ya kashe shi kana masa addu'a Allah ya kashe shi idan ya kashe shi kuma wani arne ne zai hau dan shine mataimakin sa haka ne su khawarijanci ne daukan makami kuma da wannan yan kananan maganganun da kake ji ana yada su na fitina a kullacen a kullacen daga nan ake samun fitina din yanzu kamar wani ya dauki makami ya ce zai yaki gwamnan Kano duk da ya saba masa ko duk wanda ya zama shugaba dole sai ya saba ma ka ce za ka yaƙe shi haiko za ka sha mamaki a banzan a haka za ka fito rediyo ka zage shi amma ka ce za ka yaƙe shi ko na makamancin wannan to za a yi ɓarin rayuka saboda gwamnatin a hannunsa take so irin wannan ɗabi'a ta fitowa ana ana zama a hira ana zagin shugabanni ana la'antarsu ana faɗin munanan maganganu har ana tafi ana ihu ana ganin wani jarumi ne ba daidai ba ne siyasa ce ta maguzanci kuma su manyan ka 'yan siyasa da za su saka ka zage wani to kuma su ba za su zo su fito su zage shi ba akwai inda suke haduwa suna haduwa a wani wuri kuma kilik ɗinsu ɗaya kilik ɗinsu ɗaya in baka sani ba so ya kamata mu mai zuwa makaranta wanda yake yana sauraron ilimi to kada ya sifanti da wannan mummunan sufa din dan kuwa Allah madaukin sarki ba zai barka ba zai tozarta ka kuma ba mamaki wata ran kai ma Allah ya jarabe ka zo ka zama abin nan shi yasa manzo Allah ya faɗa hadisi ingantacce ce mafi sharri cikin shugabanninku ku su ne wanda suke tsine muku kuma kuna tsine musu tal'anunahum wa yal'anunakum karka manta fa zai iya maka laifi ba laifi bane dan ya maka laifi kai bayani ya ma laifi an zalunce ka an cutar da kai kana neman yanci da haƙƙi amma zagi da mutun da cin mutunci da la'anta bai ba yanzu anan kwanan nan aka zo aka nuna wani yaro dan shi'a ne a Abuja fa ya tashi ya miƙe ya kira sunan shugaban ƙasa ya kira sunansa da sunan mahaifinsa ya ce tsinanne ne Allah ya tsine masa la'ananne ne kuma sai sun kashe shi a abuja kuma yanzu in an zo an kama wannan an hukunta sai a ce ai an yi zalunci ai an cutar da wani abu yanzu in yan ƙasar suna da kishi yanzu ko ya kamata ku bari wani ɗaiɗaiku daga cikin mutane wani ya fito ya kira sunan shugaban ƙasanku ya tsine masa albarka ya la'ance shi ya ce sai ya kashe shi ko mutane sun yi shiru sun zuba ido ba su damu ba to in ya tsine masa ya zama tsinan nan kana cikin gidanka tsinuwar kai ma sai ta shafe ka amma fa wannan fa ba a yi wa fa shugaba kafiri ba lokacin da arne ne yake rike da kasar ai ko hauka kake ka je kai masa wannan ka ce za ka kashe shi ba nan yan kudu suka faɗa ba suka ce in aka taba musu shugabansa ana taba shi duk abin da ya same shi ita kanta arewan za ta gane kuranta haka suka faɗa sun faɗa a jarida sun faɗa a baka sun yi taro sun faɗa kowa ya gani mu kuma yanzu ne muke fitowa mu ne masa albarka mu la'ance shi wannan tarbiyya tarbiyya ce ta kawarijanci ba addini ba ne na yi wannan bayani ne don ku gane cewa fitina akan harkar shugabanci tsohuwar magana ce kuma ba ta da alheri tana jawo rashin zaman lafiya kuma duk abin da kake tsammanin za ka yi a rayuwarka zai maka tasiri idan babu zaman lafiya ba Allah kiyaye ya ce to yaya za ka ce akan aliyu da usman ma'ana suna da wani grajis suna da wani ɗan sofanan wato jin zafi akan akan akan abin da ya shafi shugabancin sayyidina Usman da Aliyu Abdullahi dan Umar sai ya ce amma Usman fa ka'anna Allah afa anhu sayyidina Usman dai Allah ya yafe masa dan ya ce wala kada afa ankum ko ma sayyidina Usman yayi laifi to Allah ya yafe masa wai ana yadawa ayi da aka ji yakin Uhud ai ya gudu ai yana cikin waɗanda suka gudu to ai mutane da yawa ne ba sayyidina Usman bane ba kuma me ya faru zuwa aka yi shedan ya zo ya yada aka ce ai an kashe annabi a yakin aka ce an kashe manzan Allah da haka wasu da yawa suka juya Allah ya ce kun yi laifi da kuka juya to na yafe muku to don me za a zo Allah ya ce ya yafe mu sai a ware shi shi sai na Usman din a ce a ce a ce shi kuma yaya kaza saboda ana da wata manufa laifi ne kuka yi da yawa idan mun ɗauka laifin ne ku da yawa kuka yi laifin aka ce a muku afuwa kawai sai wani saboda kiyayya sai ya je wani gurin ya cire sunan ka ya ce ai wane kaza ne ai to shine abin da aka yi waɗannan mutanen tun daga nan suke zagin sayyidina Usman shi yasa yau har yau har gobe zaka ji dan shi'a ba yanda za a yi kira sayyidina Usman ya faɗa alheri akan shi ba za su sa wa 'ya'yansu Usman ba ba za su sa wa 'ya'yansu Usman ba yace fa ga annallaha afa anhu dan Allah ya ce wala kad afa ankum yace wa amma antum fakarihtum an ta'fu an Allah ya yafe masa amma ku kun ki ku yafe mai dole sai kun zage shi mutumin da Allah ya ce ya yafe masa kai kuma ka ce baka yafe ba kai karan kada miya banzan bazara Allah ya yafe mutum amma ka ce kai baka yafe mai ba saboda ka tada fitina a wata riwayar fakarihtum an ya'fu Allahu anhu ba kwa so Allah ya yafe mai wa amma Ali fa ibn Amr Rasulullah Ali bin Abi Talib kuma dan gidan babban annabi ne wa khatanuhu khatanuhu mijin yar annabi ne shine khatan mijin yar annabi surikin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kawai sai Abdullahi dan Umar sai ya daga hannu ya nuna wa ashara biyadihi faƙala hada baituhu haisu tarawun ga gidansa nan inda kuke ganin sa gashi nan wannan gidan aliyu ne ibnu abi talib tsakanin gidajen annabi sallallahu alaihi wa sallama gidan aliyu yana kusa da gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na malam
باب قوله وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأسلوا إن الله يحب المحسنين نعم.
التهلكة والهلاك واحد قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا النبي قال حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت أبا أبا وائل عن حذيفة وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة قال نزلت في الفتية في النفقة
شغل باب قول الله تعالى فمن كان منكم مريضا او به اذى من راسه قال حدثنا ادم قال حدثنا شوبه عن عبد الرحمن بن بن الاصبهاني قال سمعت عبد الله قال سمعت عبد الله بن ماقلي قال فقدت الى كعب الى كعب الى كعب اجرته في هذا المسجد يعني مسجد الكوفه فساله فسالته عن فدية عن فدية من صيام قال أمرت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم والقلب يتناثر على وجهه فقال ما كنت ما ما, ما كنت أرى أن أن الجهد قد بلغ بك هذا أم ما تجد أم ما تجد شاة قلت لا صم ثلاثة أيام أيام أو أطعم ست مساكين مساكين لكل مسكين نصف- نصف ساع من طعام من من طعام من من طعام والحق راسك wahlid والحق راسك فنزلت في فنزلت فيها خاصه ولكم وهي لكم عامه khiyarakum tayyib wannan babin yana magana ne akan ku ciyar saboda Allah wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahluka kada ku jefa hannayenku zuwa ga halaka at-tahluka da al-halaku wahid at-tahluka da al-halaku wahid abu ɗaya ne ku ciyar Allah yana zaburarwa ne ku ciyar ku taimaka ku bayar ku ciyar ku shayar ko ku bada abin da za a ci za a sha manzo Allah ya faɗa a cikin hadisi babu wani abin da ya fi lada irin ka ciyar da mutum ka cika ainihin wato hantar mutum ka ba shi abin da zai ci duk wanda ya ciyar da wani Allah zai ciyar da shi Allah ya faɗa a hadisul qudsi ya kai bawana baka same ni ina cikin yunwa ba baka ciyar da ni ba da ka ciyar da ni ai da ka same ni kusa da kai wannan yana nuna duk wanda ya ciyar da wani Allah ya ce kamar ka ciyar da ni ne duk wanda yake da halin ba wani shinkafa ko dawa ko masara abinci ko ɗanye ko dafaffe ka shiga cikin mu'amfiqu fi sabilillah kuma kada ku jefa hannayenku wato ila taluka halaka shine kin ciyarwa din adamul infaq idan mutum ya rike hannunsa baya bayarwa to ya jefa kansa cikin halaka yace haddathana ishaq qala haddathana an-nasr wa hasinu ku kyautata Allah yace inna Allah yuhibbul muslimin Allah yana son wato masu kyautata ku kyautata ayyukan ku kyautata dabi'un ku ku taimaka wa gajiyayyu yawa wa ahsinu alal mahawij wanda suke cikin haja ku taimake su lalle Allah tabaraka wata'ala yana son masu kyautatawa yace naji Abu Wa'il daga Hudhaifa yace wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahluka ila at-tahluka sannan sai ya kawo yace nazalat fiyya nazalat fi nafaqati wannan aya ta sauka ne akan zaburarwa akan ciyarwa mai iyali mai mata shi ma ya shiga wannan wanda yake ciyar da iyalinsa kada wanda ya taba tunanin in ya sayo abu ya kawo gidansa yayi asara ka shiga cikin mu an fiqo fi sabilillah wanda duk ya taimaki iyalinsa ya ba su abinci suka ci ya yalwata musu to Allah zai ba shi lada sai ayar faman kana minkum maridan aw bihi adan min ra'sihi wanda ba shi da lafiya a cikin ku maridan aw bihi adan min ra'si ko yana da ciwo adan ciwo akan kansa kamar yadda na rauni ko kuma yake da ƙwarƙwata to ga fassarar ayar nan kamar yadda hadisi ya zo daga abdullahi ibn al-maqil ya ce ka'attu ila ka'ab ibn ujrata na zauna a wajen ka'ab ibn ujrata ina tare da shi a wannan masallaci yana nufin masjidul kufa masallacinsu na kufa fasa'altuhu na tambaye shi dangane da fafidiyatun min siyam a yi fidiya na azumi ya ce ma'anar ayan shi ne humiltu ilan nabi sallallahu alaihi wasallama an ɗauke ni an kai ni wajen manzan Allah a lokacin ina cikin larura ya ce kwarkwata tana ta fitowa tana yawo a kan fuskana wannan sahabi ka abu ibn ujira shi kuma Allah ne ya jarrabe shi da ciwon kwarkwata kun san akwai ciwo na kwarkwata ba wai dan kazantarka ba da da abubuwa ba a samu abubuwa na ci gaba da wasu sauransu idan mutum ya tara su ma a gefe-gefen nan sai ga duk kwankwarkwata ana da haka ina cina muna yara muna ganin wannan abu amma yanzu alhamdulillah an ci gaba saboda mayukan da ake amfani da su da yawan aski da ake amma mutum ya tara su ma sai ga kwankwarkwata har kwarkwata ta zauna a kanka har ta rinka yin kwai da can ana tsammanin kwarkwata a kan mata amma sai da ta zo har akan maza da sauransu to akwai ta ciwo kurin cuta ne Allah zai sa maka wannan kwarin su ta rayuwa akan kanka yace an kawo ni gurin annabi kwarkwata tana ta zubowa har a fuskata sun cika kan har fuskarsa to ya za a yi kuma gashi ana aikin hajji ko ana aikin umra ana cikin ihrami ba a yin aski ba a taba gashi in ana umra ya ce aka ɗauko ni walƙamlu ya ce nasaru ala wacce sai annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam ya ce makuntu ura an aljahada qad balaga bika ma hala annabi ya ce ban taba sanin cewa wato wannan wato wahala ko wannan ciwo ya kai ka irin wannan yanayi da nake gani ba annabi ya tausaya masa ya ce kai wannan abin har ya kai ka kwarkwatar har a fuskarka take zubowa amma ta ji dusha to tun da kana cikin ihrami ne kuma ba a yin aski to kana da akuya ko tunkiya wanda za mu baka dama ka yi aski in yaso sai ka yi fidiya don idan mutum ya yi aski ko ya cire gashi yana da cikin ihrami to akwai fidiya a kansa sai ya yanka dabba ko ya yanke farci ko ya fesa turare sai ya yi fidiya wannan ka'ida ce ta zama a cikin ihram ya ce ba da ita ka duba a karamkalla sahabi akuya ɗaya annabi ya ce wala ce wallahi bai da ita a duniya ta fi ƙarfinsa ka'abu ibn ujra amma insha Allah yanzu yana aljanna sun yi haƙuri malam Allah ya jarrabe su da rashi su sun yi haƙuri su bin Allah shine a gabansu ko kuma yanzu in mutum ya ga bayi da shi sai kama sata saboda bayi da shi sai kama roƙo saboda bayi da shi sai kama abin rashin gaskiya ko son zuciya ko ɗaukan kayan mutane ko kuma ya rinka jin cewa wai shi Allah ma ya zalunce shi me yasa ya ba wani bai ba wani ba wani fa cikin sahabi ana magana ana riga rigar ka me yasa kaza kaza ya ce yo a cikin mu a lokacin zamanin annabi mutum nawa ne ma yake da riga kwaya biyu ai masu riguna kwaya biyu a lokacin muna tare da annabi ai ba su fi a riga su bayi riga fa mun ko yanzu alhamdulillah ba mu san iya adadin rigunan goma na'am da da na matan suke amfani sai su zauna a gida akwai wanda in zai yi wanki sai dai zauna a gida wallahi akwai wanda sai dai ɗauro zanin matarsa ko tsummar matarsa ita masallaci haka suka yi ta rayuwa eh saboda baya fitowa sallah shugaban mutanen iraki da suka zarge shi suka ce suka ce ai baya fitowa sallah wani lokacin baya fita sallah ku ji wannan kisar da na muku bayanin mutanen iraki ko jiya to cikin karar da suka kawo cewa shugabansu ai baya ma fitowa jam'i wani lokacin da aka zo aka rutsa shi aka tambaye shi me yasa ba ka fitowa wani lokacin ya ce to abin da yake faruwa shine a matsayina na khalifar shugabansu rigata daya idan rigata ta yi datti to nakan zauna a gida na ari na matata in wanke kafin ya bushe kuma lokacin sallah ya shi yasa ba za su ganni ba ka duba fa kai riga ce da zai fito ya sallar bai da ita amma saboda hali irin na dan adam sai da aka zage shi ai baya fitowa ai rashin ba da uzuri na'am baitul mali fa tana hannunsa dukiyar kasar gaba ɗaya na hannunsa amma rigarsa ɗaya rigarsa ɗaya mu yanzu ga magarin mutane ma akwai wanda kayansa a shekara baya maimaita riga akwai wanda baya maimaita riga ni na san mutumin da tun da nake ban taga ya maimaita riga ba na san shi kuma muna sallah da shi ya ce ai wannan shekara guda ɗinki kaya ɗari uku da sittin nake ai a rana ɗaya ma sai sa biyu uku ai kuma ɗinki na kata'i fa duk rigar da ya sa baya wanki shi baya wanki wanki ba shi bai san wanki ba amma a iya zuwa masallaci a gaba a gan shi ba aibu ne shi ya wanki ma aibu ne so da ya gama da su kawai shikenan na kusa da shi sai a diddi ba babba da wanda zai bayar shikenan idan ma haka Allah yake ai sai Allah ya ba wani kai ma kuma ta dalilinsa ka samu ya ce to kwarkwata aka kawo annabi ya ce kai wannan yanayi ya yi abin nan ya ce to shi kenan fasum salatata ayyam to wannan shine ma'anar fa fidyatun min siyam ka je kai aski amma za ka yi azumi uku tunda baka da akuya au sadaka ko kuma ka ciyar shine au at'im sittata masakin kana da zabi ko ka bada akuya fidya ko kuma ka yi azumin kwana uku in baka da halin yin azumi ko kuma ka nemi miskinai guda shida saboda wannan dokar da ka saba ka yi aski ka duba larura ce ba da shi ka ciyar da miskinai au sittata masakin likulli miskinin nisfu sa'a min ta'am kowane miskini ka bashi rabin sa'i guda daya to yace to wannan ayar yan uwa a kaina ta sauka fafidiyatun min siyamin din nan akan ka ibn ujra ne yace wahlik ra'sak ka je kai aski fa nazalat fiyya ta sauka a kaina ni kadai amma wahiya lakum amma hukuncin ayan nan ta shafe ku gabaki daya wannan hadisin ya gabata a babul it'am fil hajj insha Allah sati mai zuwa zamu tashi fa man tamatta bil umrati ila al hajji famastaysara min alhadi abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuban harshe Allah ya mana afuwa ya yafe mana wassalamu alaikum wa rahmatullah وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك